بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أما بعد muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi da ya kama wannan safiya ta asabar yau muna takwas ga watan safa hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na da shekara 1442 ta kira miladiya yau 26 ga watan tara shekara ta 2020 mun da wannan majalisi namu na tauhidi wanda muke karanta littafin kitabut tauhid a daidai lokacin da yake muka ɗan dakatar kwana biyu domin mu karanta wannan littafi ashiru kawai fi tazkiyatin nafs waɗansu ƙa'idoji guda goma wanda suke taimakawa wurin tsaftakan zuciya da tsarkin zuciya na wannan malami namu a shek abdulrazak bin abdulmuhsin albada muna fatan allah subhanahu wata'ala ya ƙara ma rayuwarsa albarka a sati da ya gabata mun ji shimfiɗa da malami akan muhimmancin rai da mahimmancin tsaftace rai da kuma tsarkake ta da haka yanzu kai tsaye za mu shiga ka'ida ta farko da malamai kawo wanda shine idan an bi shi zuciyar mutum za ta yi tsarki ransa za ta zama tsaftatacciya sai mutum ya zama mutumin kirki a gangan jiki mutumin kirki a cikin zuciya malai ce alƙa'idatul ula ƙa'ida ta farko التوحيد أصل ما تزكو به النفوس tauhidi shine farkon abin da ke tsarkake rai ke tsaftace zuciya tun an sai ka gane wannan duk wani wanda ka ga yana kai komo in dai bai riko da tauhidi riko wanda ya dace ba to babu yanda za a yi zuciyar mutum mai tsarki zuciyar shi ke tsafta ma da yake cewa inna inna tauhida هو الغاية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل وأوجدنا كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهو أيضا محور دعوة الرسل هكذا وهو أيضا محور دعوة الأنبياء والرسل كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذا شيء من دي سنة شيء توحيدي shine kololuwan manufan halittar halittu ga baki daya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya tabbatar a cikin Alqur'ani yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun don halicci mutum da aljini ba sai don su kadai ta ne da bauta da ka kololuwan manufan halittar mutum da aljini shine su kadai ta Allah da bauta shine ma kololuwan halittar halitta ga baki daya sammai da kasai da abin da ke tsakankanin su kamar yadda waɗansu ayoyin suka tabbata kuma tauhidin nan cikin muhimmancinsa shine dandalin da annabawa da manzannin Allah suke fuskantar da da'awansu duk wani annabi idan ya zo babbar da'awansa zuwa ga tauhidi tauhidin nan ma'ananta shine a san Allah hakikanin sani a tabbatar masa da abin da ya cancanta a kore masa abin da bai cancanta ba a kuma kadaita shi da bauta ana kaskantar da kai gare shi ana kudayen abin da ke wurin shi na rahama ana tsoron abin da ke wurin shi na azaba wannan shine tauhidu guda uku ga baki daya a jumlacin su al-ma'rifa wal isbat wal ikhlas idan ka tsantsanta sanin Allah ka kuma kore mishi duk abin da bai cancance shi ba ka tabbatar masa da abin da ya cancanta na daga sunaye da sifofi ka kuma kaskanta gare shi kana ne kudayen abin da ke wurin sa kana ne tsoron abin da ke wurin sa na azaba wannan ibada kenan to shikenan ka ba da haƙoƙa na tauhidi da ka duk wani annabi idan ya zo babban kiran da yake yi ga al'ummarsa shine a kadaita Allah da bauta a kadaita Allah da bauta akan hanyar wannan zai ta tabbatar musu da sifofin Allah zai tabbatar musu da sunayen Allah zai tabbatar musu da aikace aikacen Allah wanda yake ita ce rububiyya da asma'illahi husna to wannan kuma duk zai bayi ne zuwa ga tsantsanta bauta ga Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya da haka idan ka ɗauki alkur'ani mai girma gabaki ɗayansa kiran shi akan alkur'ani tun daga kalmansa ta farko har ya zuwa kalmansa ta ƙarshe gabaki ɗaya yana kira ne zuwa ga tauhidi domin ko dai ka ga yana kira ne zuwa ga abauta ma Allah kai tsaye ƙarar kenan ko kuma ka ji yana ba da labarin sakamakon waɗanda suka yi tauhidi da aka duk wata kissa da ka gani a cikin alkur'ani mai girma bayani ne akan sakamakon waɗanda suka tabbatar da tauhidi ko kuma suka karyata tauhidi in an baka kissan fir'auna da annabi musa ana son a tabbatar maka da wanda ya tabbatar da tauhidi ne ga makomansa wanda ya kauce ma tauhidi ga makomansa ko ka ji wani lokaci ana umurtanka da waɗansu ibadu to duka dai waɗannan mukammilat ne na tauhidi yayin da ka tsaya da waɗannan ibadun to tauhidin na ƙara cika ne tauhidin na ƙara cika ne yayin da kai watsi da su kuma fitar da su sai kasance tauhidin bawa kuma yana komawa baya shi ya sanya malam ke cewa tauhidi shine dandalin da da'awan annabawa ya tabbata a kansa kamar yadda Allah ke cewa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu taghut hakika kowace al'umma mun aika mata da manzo aikin wannan manzo shine kirmi al'ummansa an abudu Allah ku bauta ma Allah waje ta nibu tsagut kun nisanci tsagutu da haka za a tabbatar ma Allah ne da abin da ya cancanta a kore ma Allah abin da Allah subhanahu wata'ala ya tsarkaka daga gare shi malai ce wa tauhidu huwa awwalu ma yajibu 'ala al-insani lid-dukhul fi din al-islam wa kadhalika huwa awwalu ma yajibu 'ala ad-da'iyati ila Allah 'azza wa jalla أن يعلمه للناس كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن, لمعاذ بن جبل رضي الله عنه عندما بعثه إلى اليمن إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوح... فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى وأن حديث هنا دروايه دبن malaita cikin mahimmancin tauhidi shine farkon abin da mutum ke samun dama da shi shiga cikin musulunci duk faɗi tashin mutum duk kirkinsa idan bai tabbatar da tauhidi ya furta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullahi ba to komai kirkinsa kirkin na banza ne bai shiga cikin da'ira ta musulunci ba da ita ce kalmar farko da mutum zai faɗi yana mai kudurce ta a cikin zuciyarsa sai ya zama cikin musulmi hakanan kuma ita ce abu na farko wato da mai wa'azi ne da'awa mai kira zuwa ga Allah ya wajaba ya mai da da'awarsa da haka yayin da bawa zai fara da'awa kar ka ga gurɓacewan ɗabi'un mutane da lalacewan ibadunsu ka ce to da haka yanzu abin da za a yi magana a kai shine za a koya musu yadda ake tsarki da sallah tsarki da sallah suna da muhimmanci amma idan ka gwama su da tauhidi tauhidi ya fi su muhimmanci kila an fahimta da aka duk wani mai wa'azi mai da'awa abin da ya wajaba a kansa idan zai fara da'awa ya fara da'awa zuwa ga tauhidi domin ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aiki Mu'az bin Jabal kasan Yaman ya kiranye su zuwa ga Allah kasan Yaman a wancan lokacin Yahudu ne Yahudu ne kukan ce Yahudu tuba babu dan Allah ce mu tuwa sai su tuba to amma dai babban aikin da annabi ya dora Mu'az bin Jabal wal yakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadati an la ilaha illallah farkon abin da zaka fara da'awa idan ka je kasan Yaman cikin Yahudu to shine da kiran su zuwa ga kadaita Allah shi kadai babu shi da abokin tarayya da haka shine abin da mai da'awa ya wajaba ya fara da'awa a kansa dalibanka su gane tauhidi hakikanin fahimta idan suka fahimci tauhidi to duk wani abu da zai zo a bayan nan zai cika tauhidi ne amma in ba su gane tauhidi ba duk kuma abin da za su yi anan suna iya yin ma abin da zai rusa tauhidin da sunan suna bautan Allah subhanahu wa ta'ala wannan dai malin yana son ya kawo maka ababen da ke nuni akan muhimmancin tauhidin ne ba wai yana son ya kawo dalilan tauhidin bane dalilan tauhidi alhamdulillah shine muke karanta a cikin kitabut tauhid baya da shimfiɗa mai tsawo da muka yi akan wannan malai ce qad tawa'ada Allahu azza wa jalla الذين لا يزكوا أنفسهم لا يزكون أنفسهم بالتوحيد والإيمان بالعذاب الشديد يوم القيامة فقال الله عز وجل ويل للمشركين وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ya sha Allah subhanahu wata'ala ya alƙawarin narko da azaba mai raɗaɗi akan wanda bai tsarkake ransa bai tsaftace zuciyarsa da tauhidi ba kamar yadda yake faɗi a cikin alƙur'ani mai girma wa wailul lil mushrikin azaban Allah bon ya tabbata ga mushrikai alladina la yu'tuna zakata wanda ba sa zakke ma abin da zai tsarkake su wa hum bil akhirati hum kafirun kuma suka kafirce mu gidan lahira malai ce qala ibn taymiyata rahimahullahu ta'ala fi tafsir al-ayat as-sabiqa shaykh al-islam ibn taymiya da yake fassara wancan aya ya ce abinda ake nufi ya ce hiyar tauhid da aka ce allazi na layi utuna zakata ba wanda ba sa ba da zakka da ka sani wannan zakka na kuɗi na dukiya na tumaki da awaki ba ba wannan shine ba zakkan da ke nan ya fi wannan layi utuna zakata ba su zuwa ma abin da zai ba su tsarki a wurin Allah malai ce wannan tsarkin shine tauhidi wal imanin ladhi bihi yazku al qalb da kuma imanin da yake shine in an samu sai zuciya sai ta tsafta sai ta kyau fa innahu yatabamman haka ne ko yatabamman nafiya ilahiyyati ma suwa al-haqq min al-qalb wa ithbat ilahiyyati al-haqq fi al-qalb wa huwa haqiqatu la ilaha illa Allah wa hadha aslu aslu ma tazkud fi al-qulub yace domin kalmar tauhidi tana kunshe da tabbatar da gaskiya a cikin zuciya da kori abin da ke kishiyantar gaskiya a cikin zuciya gaskiyar nan dama ita ce Allah zalika bi anna Allah huwa al-haq Allah shine gaskiya wa anna Allah huwa al-haq al-mubin Allah shine gaskiya kararan gaskiya duk wata gaskiya da za a tabbatar da take karara to baya ga tabbatar da gaskiya ga Allah subhanahu wata'ala ne hujjojin da suka tabbatar da samuwan Allah hujjoji ne waɗanda suke ba su kididduguwa komi ka kalla a duniya yana tabbatar maka da samuwan Allah to matukar samuwan Allah nan ya tabbata to kuma dalilin tabbatar ma Allah da tauhidi ya tabbata domin in ka kalli komi ya nuna maka akwai Allah ya nuna maka samuwar Allah ya nuna maka kudurarsa da buwayansa to kuma dole wannan ya bayi zuwa ga kaga cewa shi kaɗai cancanci abota masa ba tare da an haɗa shi da kowa ba malace shine wannan shine asalin abin da ke karkace zuciya وقال ابن القيم رحمه الله تعالى الإمام ابن القيم كيشوا قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم magabata da dama cikin malaman tafsiri da waɗanda suka zo bayansu da suke tafsirin wancan aya suka ce huwa tauhid tauhidiyar tauhid tauhidi ake nufi wancan azzakat din tauhidi ake nufi a ya ce ai shahadati Allah ilaha illallah wal imanu lazi bihi yazkul qalb wa huwa aslu kullu nam zakain zakatin wa nama'i tauhidi da shine asalin abin da ke tsaftace rai ya tsarkake zuciya kuma ya ƙara ma mutum alkhairai da albarkatu a cikin rayuwarsa yace wa kama anna tauhid huwa aslu ma tazku bihi an-nufus wa taqhur fa inna shirka huwa ashaddu ma yudannisu an-nufusa wa yaktiku biha kamar yadda ya zama a janibi ɗaya tauhidi shi ne farkon abin da ke tsarkake rai kuma shi ne tushi da ginshikin abin da ke tsarkake rai to a gefe guda kuma kishiyan tauhidi ita ce sharta ita ce farkon abin da ke ƙazanta zuciya ta ɓata rai ta gurɓata shi bal huwa muhbitun li jami'il a'mal sai ya fara kawo kuma matsalolin shirka a takaice yace shirka ita ce farkon abin da ke gurɓata aiki ga baki ɗaya kamar yadda Allah ke cewa laqad ushi ilayka wa ilal ladina min qablik la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin kaga wannan magana ana yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ne hakika mun wahayi zuwa gare ka wa ilal ladina min qablik mun yi wahayi zuwa ga waɗanda suka zo kafin kai la in asharakta matakar kai shirka da Allah la ya haɓaɓon na amaluka wala ta kunin ne mai kafin wallahi aikace aikacen ka duk da baki ɗaya za su lalace kuma sai ka kasance cikin hasarar ruta babu to mun sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai shirka ba Allah bai nufaci annabi ya shirka ba Allah ya tsare shi amma irin uslubin nan da ake cewa a fasa dutse ne don a ba a yatsu idan annabi an gaya masa haka to ni ko kai ka san ba za mu sha ba duk da soyayya da tsafan da yake da Allah duk da darajarsa da kimansa a wurin Allah amma an ce in kai shirka aikin ka ya lalace kuma wallahi ka zama cikin hasararru to kaga girman mai girma zai ga cewa babu ni mai girman da za ki gaya mai wannan magana kenan komin girman mai girma ko mutuncin mai mutunci ko matsayin mai matsayi in ya riko da tauhidi to aikin shi ya lalace kuma ya zama hasararre ta baɗi kar girman kujerin shi ya baka ya ba ka tsoro wale ce huwa zamban da la ya gafiruhu Allah azza wa jalla abadan liman mata alai shirka ita ce zunubin da yake Allah subhanahu wataala baya gafarta ta har abada matukan dai mutum ya mutu akai idan mutum bai mutu akai ba ya tuban ma Allah Allah zai gafarta masa amma matukar ya mutu yana shirka to wannan shikenan Allah ba zai taba gafarta masa ba idan ya shiga wuta wa ma hum bi kharijin min an-nar ba zai taba fita daga wuta ba haka zai ta dandan azabanta Allah ka kare mu daga shirka yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha abin da bai kai girman shirka ba Allah yana gafartawa ko da an mutu anan amma yana karkashin mashi'a zaman shi a karkashin mashi'a yasa ba za mu samu kwanciyar hankali ba akwai yawan mutum yana yin ƙarya in Allah ga dama yana iya gafarta amma inda matsalar take shin kana cikin wanda Allah zai ga dama ya gafarta musu to rashin sanin haka ya sanya dole ne ta tuba mu kuma dole ne ta nisantan ƙarya da sauran zunubai ga baki ɗaya amma da a ce muna da matsayin cewa to wane yana cikin mashi'ar Allah zai gafarta mishi to kaga shikenan da sauki to amma baka sani ba kana ciki ko baka ciki idan aka je gaban Allah kuma sai ya tabbata cewa baka ciki to kaga matsala ta faru suna cewa maganin kar a yi kar a fara da a ce ka yi zunubin ka je ma Allah kuma a ce baka cikin wanda Allah ya nufa shi gafarta musu to gara a ce ka je ma Allah baka yi wannan zunubin ba in ma ka yi a ce ka tuba tun a duniya amma dai shi na malin yana son ya nuna muhimmancin tauhidi ne da kuma hadarin kishiyan tauhidi duk wanda ya mutu yana shirka da Allah wannan ba shi da gafara a wurin Allah subhanahu wataala da haka jama'a har kullum muna ƙara jawo hankali akan al'amarin shirkan nan a daina ɗaukanta da wasa duniyar mutane ta sa suna fada zuwa ga shirka cikin abubuwa ƙanana abin nan daban al'ajabi daban tsoro a ciki ƙananan abubuwa mutum zai bude shago wasu ya je ya samu laya an mishi laya an hada da ne da ne da ne namiji zai zauna da mace sai ya je an bashi wani wani wani wani abin nan wanda zai zo ya ma matan nan ta baibai ko ko mace ne tana son ta mallake miji ko tana son ta kori kishiya ko wani yana son ya dawoma a wata kujera da yake ita ma ko wani ne ya tashi ya zo ya hau kanta idan da ce wancan yana nan akan kujerin shi ma da zai zo ba ko kuma wani yana neman wani matsayi ko a sarauta ko a gwamnati ko yana neman kuɗi ko makamantan wani sai ya gwammace shirka da Allah ya samu biyan bukatansa ya manta haɗarin da ke bayansa cewa idan kunci ne ya saka kake neman wannan kujeran ko wannan matsayin ko wannan dukiyar in kunci ne ya sanya ka kai wannan to kuncin da za ka fada a cikin kabari da ranar tashin alkiyama ya ninka wannan so miliyoyi domin shi wancan azaba ce wacce take bata da iyaka idan dai wahalar shekara arba'in talatin ya sa ka sa haƙuri to ya kake jin cewa za ka iya aminta da azabar shekara miliyan ɗaya inna azabar rabbika ghairu ma'mun ba za ka iya amince ma wannan azabin ba za ka da kai haƙuri ka bi Allah wannan wahalan tana da iyaka shekara 60 ne ko 70 ko 80 ce 100 ce 120 ce 150 iyakan ta kenan Allah ka azata mu da hakuri kada Allah ka nufaci wata fitina ta duniya ta samu je mai shirka da Allah عليك وحرم الله عز وجل الجنة على كل من أشرك معه غيره كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار دون دي شركة دي الله الله يحرم تامس على الجنة حرام نيش على الجنة حرام نيش على الجنة الله يحرم تامس في سن ونموت من أسن الجنة دون دي متينا شركة دي الله ولا شركة الجنة مقوما سيتكشي وتا وما للظالمين من أنصار الظالمين بس دي متينا ذاك باب كافر من الظالمين كما وندي شركة دي الله باب الظالمين كما قال فإذا حقق العبد التوحيد حصلت له الزكاة الكاملة الزكاة الكاملة إذا باوا يتبتد التوحيد بالله to tsarki da tsaftan zuciya da tsaftan rai ta tabbata a gare cikakken wato cikakken cikakken tsarki wa hasalat lahu al-hidaya wal amn tamani fi dunya wal akhirah da shari'a da natsuwa da aminci a duniya da lahira tabbata maka kamar da Allah ke cewa alladheena amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun wadanda suka yi imani da Allah wa lam yalbisu imanahum bi dhulm ba su shafa da imanin su da zalunci ba zalunci anan ita ce shirka kamar yadda ya zo a cikin hadisi Allah ce to waɗanda suka yi imani babu shirka a cikin imanin su ulaika wancanan ka lahum al-amn su suke da natsuwa da aminci aminci a duniya aminci a cikin kabari aminci ranar tashin alkiyama wa hum muhtadun kuma su ne shiryayyu a duniya su shiryayyu ne sannan in suka mutu ranar tashin alkiyama za a shiryatar da su zuwa ga gidansu na aljanna kamar yadda ɗaya daga cikin su ya san hanyar gidan shi a duniya shine ma'anar muhtadun da haka akwai shari'a a duniya da lahira akwai aminci a duniya da lahira aminci wato in kana son ka rika gane fassarar waɗannan ayoyin amfanin tauhidi ko ka rika kallon rayuwar sahabbai anan ne za ka gane hakikanin waɗannan abubuwan da Allah ke magana a kai mu imanin namu ne gejin shi bai kai ba sai ka rika ganin ga abubuwan tsoro a duniya suna samun mu a duniyan can amma idan ka kalli rayuwar sahabbai ka gare yadda suka zo ga su talakawa ga su abinci wannan katamanni ba ba su da shi wanda ya samu abinci sau biyu ko sau uku ya ci a yini wannan ai abin mamaki har annabin sallallahu alaihi wasallam ya kan wani da yunwa bai samu abinci ba ba din ba shi da yanda zai yi ba domin yana son ya tsaftace ransa dan Allah ya sha tallata masa duniya in kana so mi maka kaza mi maka kaza mi maka kaza sai kan ce Allah ba wannan ita ce gayara a bar wannan din sai in an zo gaban kai Allah to sahabban da yake abinci ma da za ka ce ka ji ana cewa a cin abinci mai gina jiki to abinci ma ka tamammi ba sa samu suna ci amma ba su taɓa fuskantar wani abu a duniya sai sun gabayin shi mutanen da za ga har suna gudu a kan ruwa da dawakai cikin wane ne nan zai iya sanya kafan shi a ruwa ya ce ba zai nutse ba amma su irin gatan da Allah ya musu da amincin da Allah ya ba su har gudu su kuwa da dawakai za su kai a kan ruwa kai ka san gata ta ƙari su fuskanci manya-manyan dauloli na farisa da rum wanda a wancan zamanin wani ne isa ya fuskanci daular farisa da rum musamman in kai la'akari da irin halin da su sahabban suka fito garin fa makka ne annabi ya da da'awarsa kun san yanayin garin maka a wancan zamanin kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wace maganan gari kai jaziratul arab gabaki dawa ke maganan ta wurin ci gaba da technology da abubuwa mabambanta wai ke maganar jaziratul arab can wani dauji ne wani kauye ne a can wanda ba a ma san shi ba a duniya ba san shi ba sam amma zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama sai gashi wannan garin ya zama shine ummul qura duk wani gari rufa mishi baya yake yi dubi inda zukatan mutane yake fuskanta zuwa ga wancan wurin da musulmi da kafirai kowane mummuni zuciyar shi ta rataye da ɗakin Allah kowane kafiri ɗakin Allah na tsole mishi ido da haka zuciyar mutane ga baki ɗin ya koma maka da madina ya koma wannan yanki na jaziratul arab a daidai lokacin da yake da mutanen talakawa ne gidadawa ne ba su da ilimi jahilci da zaman yan marana shine ya mamaye yankin to amma inan mutanen sun zo sun tabbatar da tauhidi ga Allah gashi babu abin da Allah ya musu cikin abin da Allah ya musu yanzu duk sahabin da aka kira sai ka ce radiyallahu anhu wata gata ta wuce wannan shekara dubu yau duk sahabin da aka kira sai an ce an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu an ibn Abbas radiyallahu anhu an Uthman bin Affan radiyallahu anhu wata gata ta wuce wannan kuma wata gata ta wuce ka tasa abu a gaba hankalinka ya kwanta kafin ka bar duniya Allah ya nuna maka wannan abin ya tabbata kafin sabai su bar duniya duk abin da suka tasa a gaba sai da suka ganshi da idon su sai da musulunci ya mamaye koyi wannan da ina so ne ka rika fassara ire-iren waɗannan ayoyin natsuwan da Allah ya nufin zai ba masu tauhidi yayi alƙawarin zai ba masu tauhidi to kar ka kallon shi a mutanen sahabbai ne da tabi'ai da tabi'u tabi'i kar ka kallon shi a cikin mu saboda mu mafi yin bamba da tauhidin irin da ya dace ba malik ce faman akhlasala famata akhlasala abdu az-zull lillahi wal mahabbata lahu khalasat a'maluhu wa sahhat wa zakat nafsu wa tabat wa mata adkhala alaiha ma yashubuha min shawa'ibi shirki dakhala ala nafsihi min ad-dins wa tadfiyati bihasabi dhalika yace a duk lokacin da mutum ya tabbatar da tauhidin nan wanda yake da shine rai take take take farkaka ya kasanta ga Allah ya kaunaci Allah to a wannan lokaci ne sai kaga aikace aikacen shi sun zama tsaftata sun zama tsafta masu tsarki sai kaga aikace aikace sun yi kyau sai kaga zuciyar mutum ta yi daɗi ta zama da zartacciyar zuciya kenan lokacin da mutum ya tabbatar da tauhidi to shi ne sai ga ko mu'amala kake da shi kana farin ciki da mu'amalar da kake yi da mutum harkan kuɗi ba zai haɗa ka da shi ya maka rufa-rufa ba ba zai cuce ka ba harkan mata ba zai haɗa ka da shi ya ɓata maka ya ba ko ya bi maka mata ba ba zai wannan ba sai ga abubuwa rayuwar shi ta yi kyau ta yi tsafta ka yi mu'amala da shi yau kana fatan Allah ya ƙara haɗa mu gobe mu ƙara yin mu'amala to rai ta yi tsafta zuciya ta yi kyau to tauhidi ke tabbatar da wannan asali to amma idan mutum ya cakuɗa ta da abin da ke kazanta ta na daga shirka da hasara na daga shirka sai ga zuciyar ta yi baki sai ga zuciyar ta ɓaci gwargwadon irin yadda mutum ke shirka da Allah gwargwadon yadda za ka ga al'amuran shi da sun rikici Allah ka shirya da mu mala ce dai babu tsarkin rai sai ga wanda ya tabbatar da tauhidi ya kuma kaɗaita Allah da tauhidi ta hanyar ibada ya kuma yi ikhlasi yayi ikhlasi ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah ke cewa ala lillahi dinul khalis wala zakata lin nafsi illa bi takhlisiha min shirki bi jami'i anwa'ihi wa takhlisiha min kulli ma yunaqibu at-tauhid wa yud'ifu da ka babu yadda za a yi ran mutum ya tsafta zuciyar shi ta tsarki sai ya tabbata da tauhidi ya kuma nisanci shirka da kuma duk abin da ke warware shirka ko kuma tauhidi da kuma abin da ke raunana tauhidi don mun karanta su a cikin kitabun tauhid wannan a takeicen takaita fa'ida ta farko kenan wanda yake idan mutum ya riko da shi zuciyar shi za ta tsarki ransa zai tsafta zai kuma zama mutumin kirki malai ce alfa'ida ta saniya fa'ida ta biyu addu'a miftahu zakatin nufusi addu'a ita ce mabuɗi na tsarkin rayuka da tsaftan zuciya addu'a yawaita addu'a malai ce qala nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama laysa shay'un akramu ala Allah ta'ala min addu'a babu abin da yafi addu'a girma wurin Allah haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi kaga qur'ani ya ce inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi girma wurin Allah shi ne wanda ke da tsoron Allah nan kuma gashi an ce babu abu mai girma a wurin Allah kamar addu'a to me ake nufi ana nufin a janibin zikirora babu abu mai girma kamar addu'a a babin zikiri zikiri to babu abin da yake da girma a wurin Allah kamar addu'a a babin kuma ibadu to babu mai girma a wurin Allah kamar mai tsoron Allah مالك فالدعاء من أفضل العبادات عند الله عز وجل لأن فيه إظهارا للعجز والافتقار والتضلل والانكسار والاعتراف بقوة الله عز وجل وقدرته وغناه وإغنائه وكبريائه وجبر كسر خواطر أعدائه فضلا عن فضلاء أحبابه وأوليائه الدعاء itace mafificin ibadoji ga baki ɗaya a wurin Allah me yasa me yasa za a ce maka addu'a ita ce mafificin ibada a wani hadisi kun sa ce addu'a'u kowal ibada addu'a ita ce ma gabaki ɗaya ibada aka ba ta wani irin matsayi babba shi ne sai ke ce abin da ya haifar da haka saboda a cikin addu'a akwai bayyana gajiyawan bawa da talaucin shi zuwa ga Allah da kaskantar da kanshi zuwa ga Allah da zubewan shi ga Allah yana kuma i'tirafi ne da ƙarfin Allah da ƙudurarsa kana i'tirafi ne da arzikin Allah da yanda Allah ke azurta bayi kana i'tirafi da cewa Allah ma'abucin girma ne kana i'tirafi da cewa Allah shi ke ƙarfafan maƙiyansa yake ba su abinci ya ba su abin sha ya ba su kaza ya ba su kaza ya ba su kaza to ballantana kuma masoyansa da waliyansa to kaga idan wannan ita ce ta sanya za ka yi addu'a to ashe addu'a wannan ta cancanci zama ita ce ibada ga baki daya saboda duk wata ibada da kake ma Allah ƙololuwan abin da kake yi kana kwaɗayin wani abu ne a wurin Allah ita ce ibada ita ce addu'a idan kai sallah ai akwai abin da kake kwaɗayi ne a wurin Allah da haka ashe sallan da kake yi addu'a kake yi idan kai azumi akwai abin da kake kwaɗayi ne a wurin Allah idan ka nisanci zana akwai abin da kake tsoro ne a wurin Allah idan ka nisanci sace-sace akwai abin da kake tsoro ne a wurin Allah kenan a wannan lokacin kamar lokacin da kai sallah hukuncin ka da wanda zai daga hannu ya ce ya Allah ka bani aljanna amma kai sai kai aiki domin ka nemi aljanna lokacin da ka zana hukuncin ka da wanda ya ce ya Allah ka nisanta ni daga wuta amma sai kai kai nemi tsari daga wuta ta hanyar aiki shi kuma wancan sai ya roƙo to duk wanda ke addu'a zai kasance ya tattara wani abubuwa guda biyu du'aul mas'ala da dawul ibada kamar yadda muka sha bayani zai bauta ma Allah zai kuma daga hannu ya ta roƙo to ashe wannan addu'ar ita ce ma ibadan ta baki daya saboda da bautan da kake ma Allah da daga hannu da kake ka roƙi Allah diddi in ka tattara sunan su addu'a'u to da ka addu'a'u wal ibada ila an fahimta malik cewa walahu afarun azim fi fati abwabil khair kama qala shaykhul islam fi wasiyatihi li abi qasim al maghrib addu'a miftahu kulli khairin shaykhul islam ibn taymiyyah cikin wasiyan da yake ma abi qasim al maghribi yake cewa addu'a ita ce mabudin kowane alkhairi duk alkhairin da kaga an same shi a duniya to addu'a ta haifar da shi addu'a ta haifar da shi wani na iya cewa to ai kafire ba sa addu'a wani na iya cewa kafire ba sa addu'a kuma ga nan in ka je irin su Germany su Ingila za ga inda rayuwa ke daɗi hankali kwance ba wata matsala amma kuma ba sa addu'a to farko dai tukuna waye ya ce maka ba sa addu'a har mushrikai suna addu'a sai dai suna shirka ne a cikin addu'o'insu to shi kuma Allah subhanahu wataala a matsayin shi na ar-rabbu shine ar-rabb da wanda ya ma Allah shirka da wanda bai ma Allah shirka ba duk wane ne zai mahalicin su Allah ne da shine ar-rabb to sannan Allah yana da wata sunna guda daya yujibul mutarra ibada'ahu duk wanda ke cikin tsanani to Allah subhanahu wataala kuma bai kallon aikin da yake masa menene wannan bawan ke ma Allah Allah bai kallon wannan yayin da mutum ya shiga cikin tsanani sai rububiyan Allah ta taso sai ta aiki a kan shi sai ka ga wani yana ta shirka da Allah yana ta shirka da Allah amma sai ga shiga halin rashin lafiya ko ya shiga halin kunci ko ya shiga halin annoba ta fada masa ko ambaliyar ruwa sai ga Allah subhanahu wataala sai ya taimake shi sai ya bashi mafita a wannan lokaci Allah baya kallon laifinsa Allah yana dubin shine ar-rabbu shine al-khaliqul malikul mudabbir da ka tunda wannan bawana ne zan mishi a matsayin bawana kila kun fahimta ta wannan janibin kenan to ta wani janibi kuma akwai addu'a da bayi suke yin ma Allah in ma dai tsau'an aukar han ko ko dai ka roki Allah tsau'an sallan da muke yi kaga muna biyayya ga Allah ne muna da'a ga Allah akan zaɓin mu in za ka je ban ɗaki za ka je ka biya bukatanka fitsari ko bayan gida kana bin dokokin da shari'a ta tsara maka tsawon kenan to shi kuma kafiri ya isa hana kanshi zuwa bai haka nan zai je bi Allah karhan mu muna bi tsawon shi kuma yana jin Allah karhan haka nan zai je yunwa ya koka cewa ina jin yunwa ya bi Allah karhan ina kun fahimta wato wa'annan abubuwan da Allah ya tsara bayan su tafi akai to dole kowa ya tafi akan wannan tsarin da haka dole ya shaki iska in yi shakan iska zai mutu yana da bukatun abinci yana da bukatun ruwa yana da bukatun kaza da haka yana da bukatun ya faɗi ya tashi domin ya je nemo waɗannan abubuwan da rayuwar shi suke da take da bukata to wannan faɗi da tashin da yake yi ya san ba na shi bane ya san akwai wanda yake mallakan waɗannan abubuwan da haka yana da'a ga Allah karhan shi kuma Allah a matsayin shi na arrabu sai ya taba su sai ya taba su har na taba jin wani kirista ya zo yana bayani a jin gunin ban al'ajabi yana faɗin to ya Allah muna roƙon ka kai kaɗai kake baka da abokin tarayya har ne nake gaya ma Allah shi kaɗai ki ba shi da abokin tarayya fitra yana nan akan fitra da haka shirka ƙari'a ce shirka ba kuwa ce shegiya ce ba ta da uba asali mai uba shi ne tauhidi to don haka bawa abin nan addu'a ita ce mabudin kowane alkhairi ko dai alkhairin duniya ko alkhairin duniya da lahira ga baki da malai cewa fa kullu khairin tardu li nafsika wa turiduhu من خيرات الدنيا والآخرة فطلبه من الله والجأ إليه في نيله وتحصيله دو أبين دك كيني من الخير تو كني ميشي ندنيا كون الآخرة كني ميشي أورين الله تهين كوما زواج الله سبحانه وتعالى وقد وعد الله عز وجل من دعاه والتجا إليه بالإجابة Allah ya lamunce maka matakar kayi addu'a shi kuma zai amsa maka wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce ku roƙe ni ni kuma ne muku alƙawarin zan amsa wa qala amirul mu'minin Umar bin Khattab radiyallahu anhu inni la ahmilu hamma al-ijaba walakin hamma ad-du'a fa idza ulhimtu ad-du'a fa inna al-ijabata ma'ahu yace ni bai dame ni ba wai in ga zahiri an karba addu'a ta bai dame ni ba abin da ya dame ni shine in ga ina addu'a saboda Allah ya lamunce mana in kai addu'an za a karba to da ka abin da ya kamata ya dame ka ita ce addu'a saboda karban addu'an yana tare da ita ne to kun ga a daidai wannan gaban kafin mu je da nisa jama'a wato al'umman musulmi musamman bari in ba da wannan abin nan musamman ahlus sunna suna da matsala a bayan addu'a tun lokacin da aka zo aka ce mana idan an gama sallan farilla liman ya juye ce a karanci ilafi a karanci irraja a bid'a ce to samun yanzu wani ahli sunna da ke keɓe lokaci ya daga hannu tsakankanin shi da Allah ya addu'a yana da wahala galibi mu ba mu addu'a galibi ba su addu'a mutum gashi da matsaloli gashi ya san bai da imani nagartacce ga matsaloli a wurin aiki ga matsaloli tsakankanin shi da iyali ga matsaloli duk sun kewaye shi amma ahalus sunna ya daga hannu ya addu'a ba zai iya ba ba lokaci ga sallolinmu limamanmu mun nuna musu mu kasalallu ne duk limamin da zai rika sallah kila in yi sujada ya yi minti daya duk mutane sai an watse daga masallacin in ya kofa goshinsa a ƙasa في كرا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله اللهم إني ظلمت نفسي يتعدى to duk inda ya dan kai wani lokaci duk sai a wasi a bar masallacin mun dai san arka yin sallah shaf shaf shi yasa duk masallacin da ake sallah shaf shaf za ga masallacin ya fi kowane masallaci farin jini ka lura da yankin duk masallacin da ba a yi sallan azhar minti biyar an yi ta an gama la'asar minti biyar to masallacin ya farin jini ta yadda masallacin da ake minti goma minti sha biyu wani lokaci ma a zahar ko la'asar akan minti sha biyar a wannan masallacin sai dai mutum biyu uku da ya zama tilas kila masallacin ya nisa wani masallacin ya nisa da su su kaɗai za su tsaba wannan masallacin ina nufin ba ma yin addu'o'i a cikin salloli to yanzu yaushe ya kamata mu riƙa yin addu'o'in to mu riƙa keɓe lokaci ma idan kai karatu alƙur'ani mai girma ai dama ce da za ka ɗaga hannu idan aka zo za a yi buɗe baki minti talatin ɗin da ake yi kafin buɗe baki dama ce da za ka je ka ambaci Allah ka ɗaga hannu idan ka tashi cikin dare ka kofa goshinka a ƙasa dama ce da za ka yi ma Allah magiya ka zube ga Allah ka roƙi Allah alkhairan duniya da na lahira ka roƙi Allah ya nisanta ka daga sharroran duniya da na lahira ka gani ga lokuta nan mabambanta ko kuma duk lokacin ma da ka ji kawai zuciyanka ya koma ga Allah ka san kowa akwai irin wannan lokacin da za zai ji kacin zuciyar shi ta koma ga Allah a irin wannan lokacin kar kai wasa ka daga hannu kai addu'a ka raɗi gefe ka daga hannu ka kira Allah da sunayensa da sifofinsa kai tawassuli da tauhidin Allah ka roki Allah alkhairan duniya da na lahira bayan kai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga rayuwanka ana ganin ka sai ka zama rena kama ka gai aka gayya ana rena ka ana ganin baka da kuɗi ana ganin baka da kaza duk damuwan ka sai Allah subhanahu wataala ya tafi maka da ita matsalolin ka ne yau da kullum sai Allah ya gyara maka aure ka tasa a gaba sai ga Allah ya taimake ka sai ga Allah ya taimake ka aiki ka tasa kana nima sai Allah cire maka radadin rashin aikin matsaloli dai a rayuwa dai dun mun san su to amma sai ga mutum ba zai addu'a ba ba zai addu'a ba wani kuma addu'an nashi ya kosa nan da nan ya addu'a minti ɗaya tashi malam kai minti arba'in kana addu'a ka fashe ma Allah da kuka kai kukan ka wadatacce ka kira sunayen Allah da sufofinsa idan zuciyanka ta karɓi wannan za ka gama ba ka son barin addu'a za ka rika jin wani zaki ɗanɗano a cikin zuci ɗanɗanon ganawa da Allah za ka rika jin inda kake ɗan kamar yadda ka san ka sa zama da suga a baki kana jin zaki billahi allazi la ilaha illa huwa za ka rika jin ɗanɗanon imani a cikin zuciyanka ba ka son ka rabu da Allah amma ga mu da matsaloli kowa sai dai kawai matsala ta dame shi kawai ya je can ai ta fangan fangan ai ta fangan fangan wannan ya je can ai zan je mu gawa ne ai za mu je mu gawa ne duk wanda zaka gani innan koma bayan Allah ne shi yasa kar wata matsala ta taso maka rikajin cewa ai ina da wani wani ina da wani ai gwamna namu ne ai head of wane ne namu ne ai chief wane ma namu ne duk kyala wannan in kana da Allah in karki Allah ka gama da komai ila kun fahimta ka sa akwai masu nan ɗabi'an su suna ganin wai sabo da mutane an ce sabo da maza jari ko to sabo da Allah kuma fa idan sabo da maza ga dai mu ne masan ko ban da mata ba ramar lokaci sabo da mata wani lokaci in ka saba da matan ka ai za ka samu sauƙin abubuwa misali to wanda ya saba da Allah shi kuma fa ya zai kasance kenan saba alfawzu wan naja da ka jama'a mu rike Allah mu mai da hankalinmu akan addu'a addu'an nan tana tare da amsanta in dai ka yi addu'a to Allah ya amsa sai dai in baka cika sharuɗanta ba akwai sharuɗan addu'a da yake shi malam nan kamar da ce ba wai yana sai rikabin bayani akan inna abubuwan fillafilla bane amma inda zaka koma littafin fiqh al-adiyat wal azkar shine na wannan malami ya rubuta wani littafi fiqhul adiyat wal azkar wato yadda zaka fahimci hakikanin zikirora da addu'o'i idan kana karanta littafin nan za ka yi mamaki wato in ka karanta wannan littafin komi a duniya nan na rayuwar duniya sai ka rena shi saboda ka gane Allah ka gane ne wanda ake samun shi shine sai ga kawai ka ga bukatu ana ta biya mutane suka kai sai wani ina yake hakawa ne haka ka riga ka gane tushen maganin ne in ka riga gane tushen magani shi kenan magana ta kare so da haka mu kiyaye sharaɗan addu'a suna tana da sharaɗanta idan muka kiyaye waɗannan sharaɗan muka riƙe addu'an muka dawwama a kanta to duk abin da ka tafa a gaba insha Allah ta'ala za ka taimakon Allah to daga ciki akwai addu'a don neman tsarkin rai da tsaftan zuciya ya kawo wani asari daga mutarrif bin shakir yake cewa tabakartu ma jima'ul khair yace na tsaya ne ta nazarin wai shin menene a duniya ya tattara alkhairai duka a ce wannan abu shi kadai amma duk wani alkhairi yana cikin shi fa idza alkhairu kathir yace da na tsaya ne nazari sai na ga kai alkhairai fa suna da yawa as-sawm azumi was-salatu sallah wato ka kesa sauran azumi alkhairi sallah alkhairi sadaka alkhairi kaza ma alkhairi alkhairi ga sunan bila adadi fa idza huwa fi yadillahi azza wa jalla yace amma da na tsaya ne nazari ga baki ɗaya duk waɗannan alkhairan to daga ina ake samun su sai na fahimci suna hannun Allah ne idan Allah ya so sai ya baka tsaye da sallah sai ya baka riko da azumi sai ya baka hannu mai mika sadaka sai ya baka harshe mai yawan faɗin gaskiya abubuwa daban-daban na alkhairi duk sai na fahimci suna hannun Allah ne to fa'iza anta la taqdiru ala ma fi yadillahi azza wa jalla illa an tas'alahu fa yuqiyaka to sai na lura cewa to matukar dai abin da ke hannun Allah ai babu wani kakkarfa da zai iya kwatowa karfi da yaki hanya ɗaya ce za ka samu abin da ke hannun Allah shi ne ka roƙe shi ya baka ya ce to fa'iza jima'ul khairu addu'a jima'ul khairu addu'a to daga nan sai na gane a shekka baki ɗayan alkhairi ma kawai addu'a ce addu'a ita ce alkhairi ga baki ɗayan ta farkonta da ƙarshenta kun ji inda ya hudu al'amarin duk wani abin da kake neman hannun Allah yake ko duk wani abin da kake neman kariya daga gare shi Allah ne zai iya kare ka to kuma shi Allah ba ka samu abin da ke gurin shi ko kuma za ka samu abin da ke gurin shi ne idan ka roƙe shi to ashe ga baki ɗaya samun alkhairi da sun faɗi sharri wannan yana daga cikin addu'a ita ce ta tattara su وفي باب التزكية صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعائه النبي نقول يأتين الدعاء أباد أرك الري اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وأن الدعاء سيدي كما تقوى يهدتيها اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا الله كبير وأن الرينا صورنك كبان تقوى تقوى ما تروقوا الله kana aikace aikace kuma kana hadawa da addu'a duk dai a wannan lokacin addu'a ce kana sallah dan ka samu tsarki ka samu takawa kana azumi dan ka samu takawa to kuma kana hadawa ya Allah ka bani ka ba zuciya ta tsarki wa zakkiha ka tsarkake ta anta khairu man zakka kai ne mafi alkhairin mai tsarkake rai ya Allah kai ne mafi alkhairin mai tsarkake rai idan ka tsarkake ran mutum shikenan cikin sauki sai ka ga da mutum ana ganin shi mutum ne dan ta'adda mutumin banza amma in Allah ya mishi lokaci shikenan sai ga cikin sauki ko sai ga mutum ya zama na Allah mutumin kirki anta waliyu hawa maula ya Allah kai ne waliyar raina kuma kai ne majibincinta wa fi hadha du'a to kenan idan dai wannan ita ce addu'a anta waliyu hawa maula to ka kyale wani waliyu koma bayan Allah da zaka je kai ta mishi bauta kana neman wai ya yarda da kai kyale wannan koma zuwa ga Allah subhanahu wataala قالت وفي هذا الدعاء إشارة وتنبيه على أن تزكية النفوس بيد الله علام الغيوب وأن مفتاحها الأعظم هو الدعاء والافتقار إلى الله تعالى وأن حديثي نانوني أكن سوى أشيء ترك الرئيد أتن زوسي أين هن الله ني كما الدعاء تشي مبوئي جزا متنزي سامونا أبن بك ورن الله ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم saboda mutum ya samu tsarkin rai shi ya sanya annabi sosai yana yawan addu'a ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika ya Allah kai ke jijiyar zakata ya Allah ka tabbatar da zuciyata akan addinin kaga ya ce ni zakatan bayi na tsakankanin yatsun Allah guda biyu yana juya su yanda ya ga dama idan Allah ya juyar da zuciyar mutum zuwa ga tsarki da tsafta shikenan sai ya zama mutumin kirki idan Allah ya kyara mutum da wayansa ko dabaransa sai ga komai ya tabbare masa sallan jami'i sai gagar mutum sallan jami'i sai gagar mutum kai ta mamaki a kira sallah ai iqama amma ni na nan zaune a jikalin can ka wuce ka ce assalamu alaikum su ce wa alaikum assalam ka je kai sallah ka dawo ka same su a jikali suna zaune kuma wani abin ban al'ajabi rigan jikinka ya fi nasu kyau akan kuɗinka ya fi nasu kauri da nauyi kila an fahimta ka shigo ka fito da motanka ka ɗauki mota ka ce assalamu alaikum ka wuce makaranta su suna nan a dakali amma wai hankalin su bai gane kai to wai ko mu an muna son abin da wancan yake da shi mu ma mu rika yin irin abin da yake yi ne mu rika zuwa a yi sallah tare da mu mu je majalisan karatu mai harkan addini amma ba su gane wannan ba to kaga za ka yi mamakin wannan to matsalar ita ce zukatan na tsakankanin yatsun Allah ne guda biyu amma baitin haka ya kamata a ce su gani akwai da dama daga cikin ƴan uwanmu da zaka kana mu'amala da su waɗansu ƴan uwanka ne ma na jini waɗansu mazumuntan ka ne zai ga idan suka ganka a fuska suna nuna maka kiyayya da jin zafi kamar kai ne ka hana Allah ya ba su falalanka ko ko an gwanan ba ku da wannan suna ganin kamar kai ne ka je kuka hada baki da Allah cewa ka a ba su to da ya kamata ne sai su ga a to bari mu yi abin da yake yi bari mu yi abin da yake yi idan sallah yake yi mu ma burka mu rika yin sallan nan bari dan abin nan in izala yake yi mu ma bari mu izalan nan ko ba gaskiya ba in izala yake yi to mu ma bari mu izalan mu gani amma ina sai dai tsasi ta zagi shegu yan izalan banza shi wannan Allah ya tafi komi da da kura kun gani Allah ya tafi komi da kura din ka shekara kana ma kura Allah ya ba zai hana gobe in ta ga akuyan ka ta cinye ba kila kun fahimta da nake nufi to da sun gane sirrin don su hutar da zuciyarsu to da su ma sai su abin da kake yi ai kai kana batun ko ƴan duniya ne su koyi da su ko ƴan duniyan ba sa koyi da su shi yasa zuciyar ta mutu ne saboda idan ka ga mutum ya bazama ya ji ne makalalan Allah yi arziki in kana son kai koyi shi ne ya kamata ka yi kai ma sai ka fita ka ce bari in je kasuwan kaza bari in je gari kaza bari in je aba bari in je an ce in ka je Lagos akwai kayayyaki da sauki in ka je guri kaza kai ka ma je da nisa ka je kantin kwai akwai kayayyaki da sauki kai ka je sabon gari nan to za su yi ai ba za su yi ba suna nan su anguwansu ne su suna son ne kawai wata rana in za a yi ruwan sama maimakon a yi ruwa na sama to Allah ya ruwa na nerori da daloli kawai ya faɗo a gabansu alhamdulillah shi ke nan hankalin su kunci kaga kuma a sunan Allah ba a yi wannan to wannan na kawo shi ne domin a gane rayuka suna tsakankanin yatsun Allah ne guda biyu idan Allah ya juyar da zuciyar mutum zuwa ga alkhairi sai ga yana kan alkhairi in Allah ya bashi da wani shi da dabaran sai ga komai ya tabar bare mishi mali yake cewa fama tajita fama fama ta fama tajita maha alal abdi qalbuhu wa sadaqat daruratuhu wa faqatuhu wa qawya raja'uhu wa lam yata'ajjal al ijaba tahra al awqat al fadila fala yakadu yardu du'a'u to ne an kawo maka kadan daga cikin ladabban addu'a idan zuciyanka ta tattara abin da kake neman daga ki Allah kake fuskanta ba raba kafa kai ba bari mu je da an cewa adda bari mu je mu yi mu gani ila ka fahimta zuciyarka ta tattara da gaske ka nuna ma Allah talaucinka kwaɗayinka ya karfafa ba kai ma Allah gaggawa ba tun shekara ta 2017 nake addu'an nan har yau Allah bai san wannan ka kuma kirgaji lokutan da ake karban addu'a kuma ka gabatar da abin nan tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa da tauhidinsa malai ce irin wannan addu'an Allah subhanahu wataala baya dawo da ita baya dawo da ita duk addu'an da kake yana dubbanta Allah baya dawo da wannan addu'a kawai ka jira ijaba kuma kamar yadda yazo a cikin hadisi yana jin mankanta shi a cikin kitabu tauhid kar wani abu ya maka girma kar a gani yanzu ko za a ce an samu kaza dauka misali a ce yanzu ana ce ana son ga wani gida an kawo maka miliyan 15 sai ka fata wai a a ba da tsayuwa ba ila a ce maka ka je ka yi addu'a na miliyan sha biyar a ba a shi kenan kana ganin kawai ba zai taɓa yiwa ba miliyan sha biyar ɗin kawai su waɗanda Allah ba su miliyan sha biyar biyar ɗin ne suka yi ma Allah ba duniya ba ce har kafiri Allah na ba su duniya yanzu irin su wannan wannan kafin wani sunan shi masu corona bill gates ɗin misali ba su ne iran corona ba ai ba su roƙi allah irin wannan roƙon da kake nufi ba amma kuma allah ya ɗauko duniyan ya ba su to ballanta na kai kar wani abu ya maka girma wallahi ka sanya wannan a rai kar wani abu ya maka girma in kana nema a wurin allah kar wani abu ya maka girma malai cewa ba ma yu'inu ala du'a ma'rifatu anna zakata نفسك بيد الله عز وجل فالله عز وجل هو الذي يزكي من يشاء والأمر كله له وتحت مشيئته كما قال تعالى بل الله يزكي من يشاء yau da ka abin da zai taimake ka akan wannan shine ka fahimci cewa komai na hannun Allah ne idan ya tsarkake ka ka tsarka domin al'amura duka na shi ne karkashin mashi'arsa ce yake cewa bal Allah yuzaki mai yasha Allah ke tsarkake wanda ya ga dama ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء سورة آية سيدنا عبد الله بن عباس من تفسير من آية يكشي ما زكى منكم أي ما اهتدى أحد من الخلائق لشيء من الخير ينفع به نفسه ولم يتق شيئا من الشر يدفعه عن نفسه wato babu wanda ya sai samu wata shari'a da zai amfani kansa da wani alkhairi ko ya tunkuɗe mishi wani shari face idan Allah subhanahu wata'ala ya bashi wannan dama ai kullu zalika inna ma huwa bi mahabi fadlillahi azza wa jalla wannan ana samun ta ne da falalan Allah subhanahu wata'ala albara radiyallahu ta'ala yana cewa kana li rasulillahi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawm al-ahzabi yanqulu ma'na turab wa laqad wara al-turab bayad batnihi wa huwa yaqul manzon Allah ranan yakin ahzab ana ta aiki ana fafata aiki turbaya ya mamaye annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana addu'a yana cewa wallahu wallahi laula Allah ma hadaina wala tasaddaqna wala sallaina yace wallahi bai cin Allah da mu samu shirya ba da ba mai sallah ba da ba mai azumi ba bai cin Allah ya taimake mu da ka duk abin da ya dame ka kamar da al'amarin ka ga Allah فالهداية والإيمان والخير كله بيد الله وحده ذاك الشريعة الإيمان لدكا على خير ينهن الله ني وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرس هذا الأمر في نفوس أصحابه والصحابة من ذن الله ندس ونن أكيدا أشكن زوجي الصحابي ويؤكد عليه باستمرار كل ينقر جدد مسئتا وكان صلى الله عليه وسلم يستهل khutabahu bi qawlihi shi yasan manzon Allah idan zai fara khutaba yakan fara da cewa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu annabi na buɗe khutubobin shi da wannan wanda Allah ya shiryata babu ne batar da shi wanda Allah ya batar babu ne shiryatar da shi to ashe in zaka nemi shari'a da tsarki da tsafta ko kalima daga gurin Allah subhanahu wataala hada ce fa hadha al-aslu huwa a'zamu al-abwab li tasdiyati an-nafs wannan shine kofa mafi girma daga cikin kofofin tsaftatar rai faman alima anna salaha nafsi wa zakatiha wa istiqamata bi yadillahi azza wa jalla laja'a ilayhi in ka gane wannan sai ka koma zuwa ga Allah wa aqbal ala babihi sai kuma ka je ka marerece a babin Allah kofan Allah mulihan alayhi bid-du'a ka marerece mishi wurin addu'a rajiyan kana mai kwaɗayi tsani'an kana mai kwaɗayi liyana da min zakati na sihi domin bawa ya samu tsarkin rai da tsaftin zuciya wani jatiha kuma ainihin ranka ta kubuta daga azabar duniya da na lahira wa falahiha fi duniya wal akhirah da kuma cin nasaranta a duniya da lahira wannan shine abu na biyu abu na uku insha Allah ta'ala sati mai zuwa shine alqur'anul karim alqur'ani mai girma shine mabubbuga dake tsaftace zakata da rayuka so insha Allah ta'ala nan ne za mu tsaya abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya gafarta Allah ka mana asirin mu duniya da lahira wa sallallahu wa baraka ala nabiyil karim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk inda magana dai ko bi ana yi sai dai afwan ya kamata na manta ya kamata in gabatar da ta'aziyya ga al'umman wannan yanki musamman da kuma al'umman wannan gari musamman akwai rashe-rashe da aka bani bayanin an samu a nan gidan zamfara ma an ce an yi rasuwa sun samu labari sai yana jin ko jiya ne sannan kuma ga gidan su ma da ya shi ma an yi rasuwa to mana fatan duka waɗannan marigaya na mu Allah ya gafarta musu Allah ya sa aljanna makomansu idan mutum mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani kuma a satin da ya gabata ne mai masa ba sarkin zazzau Allah ya mishi rasuwa mana fatan shi ma Allah ya gafarta masa Allah ya sa aljanna makomansa Allah ya fi kurakuransa kuma kamar da je muka jawo hankali a kwafa ba yana da kyau da mai ta addu'a Allah kai mana zaɓi na alkhairi mun sani cewa waɗansu suna da zumunci da wani daga cikin waɗanda ake ganin ya kamata su zama si sarauta waɗansu aminansu ne amma dai irin zaben da muka rika yi a Najeriya a zaɓe na siyasa ya kamata ya haskaka mana wani abu so da yawa ɗan Najeriya yakan je ya zaɓe idan ya zaɓe ya marere su yi ta kumfan baki sai wani sai wani sai wani ba tare da ya mai da al'amarin shi ga Allah ba sai kuma zaɓen wannan ɗin ya zama shi ukuba da azaba sai ya azabtar da shi tunda ai a ƙa'ida da duk wanda ka zaɓe shi babu wanda kake zaɓa kana fatan ka sha uku ba da azaba duk wanda ka zaɓe shi kana fatan ne rayuwa ce maka sauki ko ba gaskiya bane duk wanda ka zaɓa kana fatan ne rayuwa ce maka sauki baya ga addini kenan to idan ka zaɓi mutum amma sai ka shiga cikin kunci da azaba da wahala abin da ka fi karfin shi fi karfin ka ka wannan ba shine makasudin zaɓe ba asali ba shi ne makasudin zaɓe ba makasudin zaɓe shi ne abin da ya fi ƙarfin ka zo ka fi ƙarfin shi to ɗan najeriya ɗanɗana irin waɗannan abubuwan ya ɗanɗana irin waɗannan abubuwan idan shi ya rufe lokutan zaɓuɓɓuka mabambanta sai wani sai wani sai wani daga ba kuma sai ba zaɓen wani kuma sai zama shi fitina ya zama addini bai yiwuwa don ko da awa baka iya fita kana fita aiki da nafin ɗinka kana neman ka je ka nemi arzikin Allah ka je ka yi noma noman nan ya gagare ka kana son ka samu hanya ka tafi fatauci fataucin nan sai dai kawai kai shahada in ka fita sai ka dawo kamar yanzu shi ai alhaji Ridwan menene ya same shi akan hanya ne aka harbe shi ya fita neman falalan Allah to kaga matsala ta faru babu wani shugaba da muka zaɓe shi domin a rika kidnapping din wannan kakku hada da janibin to ai zunubin mu ne kawo ba wannan bajin bane kowane da babin shi daban ne kowan komi da babin shi babin shi daban ne babin zunubin mu ne kawo na an shayin magana akai amma babin kuma kyakkyawan shugabanci da iya jagoranci shi kuma babi ne mai zaman kansa ko a masallaci ne in liman bai iya jagoranci ba sai ga duk kan mazuwa masallacin ya rabu sai ga masallacin ya zama ba tsari ba kan gado kila kun fahimci abin da nake nufi za ga ne laifi ya laifi ba iya mashi hukunci to ire-iren waɗannan abubuwan ba shi ne ya kamata mu rika sanyawa a gaba sai wani sai wani ba mu bar ma Allah zaɓi idan Allah ya zaɓo mana ta zaɓo idan Allah ya ban mu da wayan mu ko dubaran mu sai ga asirin ya tono so da haka ina fatan mu ta addu'a Allah ya zaɓo mana sarkin da zai taimake mu addini taimake mu a rayuwa idan addinin mu ya kyautata ya ƙara buɗe mana ƙofofin da'awa kamar yanzu shine martaba sarki ya buɗe mana ƙofofin da'awa ta yadda ba ka tsammani hakiman shi da dama na yankuna irin na karkaran nan ya ce mana ku je duk inda za ku shiga ku shiga idan aka samu duk inda kuka je ku ce ni ne na turo ku kuro ku yi da'awa kuma wallahi hakiman shi da dama sarki ya gaya musu cewa masu wa'azi suna shigowa daga guri na suke sarki ya gaya musu wannan kuma na tuna lokacin da lajinan da'awa ta gangami 2008 na tallafa ma da'awa a lokacin nan wakilin wakilin gwamna na madini ke gwamna a lokacin nan shi ne tahiru tahir shi yake gaya mana wannan ya ce da ya zo fada domin sarki ya fito da kusan hakimai sun yi hamsin in ma ba su fi ba sarki ya fito wannan taro da shi aka fara da shi aka gama yake tambayan tahir ya ce menene za ku bada ko gwamnati kenan sai tahir ya ce ai gwamna ya ce in zo ni in ga yanayin wurin in ya ga walaka walaka ne a ba su dubu hamsin in ya hake ce mishi ya ce to nawa kai tunanin ko ba da sai ce ina ta mu ba da dubu ɗari biyar ne sarki ce a ni ne zan ba da dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya za ku bayar ya ce saboda wannan da'awan da suke yi na san suna yin wannan da'awa hakimai na da dama sukan zo min da rahoto cewa ana yin wannan da'awa sarki bai taimake mu a da'awansa ba mun tafi wani ƙauye ƙauyen nan masallacin don malam jibrin balarabe Allah gafarta masa muka tafi gurin wani kasar gumin ba maguji sunan shi ko bashi kila wani daga cikin kusan san shi ana ko bashi tsoho ne in na ce da fili kila ku ɗauka yana ɗan kuruciya ne tsoho ne sosai don ya wuce shekara saba'in kusan tamanin ma'ancan lokacin da muka je a matsayin za mu karɓi maganin ciwon kafa ya ba mu magunguna muka tattauna sosai sai muke cewa sai muke cewa ku ba shi ka zo ka karɓi musulunci kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza muka yi shi da zuwa ga Allah ya ce yara kenan ya ce lalacewa ta same ni ban karbi musulunci a hannun dattijo kamana ba hakimi in sai ina karɓar musulunci a hannun ya ce kun ga inda kuke zaunan nan wani yan zazzau Allah ya gafarta masa ya rasu lokacin da ya rasu mun jira da mutuwarsa sai da muka je muka yi masarki gaisuwa musamman akan mutuwarsa kamar shekara ina da ya kai shida bakwai ya ce wani yan zazzau ya zauna gurin nan ba ɗaya ba ba biyu ba yana kira na zuwa ga addinin musulunci Allahu akbar Allah gafarta mu yan zazzau hakimi ne yace amma ya zo nan ba ɗaya ba ba biyu ba yana mun da'awa akan karɓi musulunci yace to ban karɓi musulunci a hannun dattijo kamana ba ban karɓi musulunci a hannun hakimi ba sai in zo in lalace in karɓi musulunci a hannun ki ka ji hujjar da shaidan ya bashi har shi na lokacin da yake ce mana yace zan ba ku ɗan so bayanai guda biyu ka san ba ma guji ku gaya min wata kaddara ce kuskure a ciki ya ce ku Allah ya kaddara muku zauna a zariya ku sha ruwa ku yi sallah ku yi musulunci shi kuma ya ce shi kuma Allah ya kaddara mishi ya zauna a katin Allah ne ko kafin Allah gaba yace shi kuma Allah kaddare shi zauna kafin Allah gaba ya sha burkutu yi maguzanci cikin kaddarorin nan guda biyu wanne ne kuke tuhumar Allah bai daidai ba ya kuma maguzi to ina kawo irin yadda mai martaba yake taimaka mana a harkar da'awa ne baya da tallafi da yake zai wahalar gaske kaga wata makaranta ko wani masallaci bai amfani da tallafin mai martaba ba baya ga irin abubuwan da yake shiryawa sai a shirya wa'azoza a kira wani malami na izala a ce wa'azi a bashi faifa ya zo ya presenting in faifa a fada sarki yana wurin a ce wani dan dari kai ta aliki ko kuma a bawan dan dari ka faifa a ce presenting dan izala ya ta aliki wai duk wannan yana yi ne saboda a fito da gaskiya wanda ke da haja ya zo ya baza saboda fatima zuwan da muka yi ka gani to haka fa yake duk bayan wata uku wato wannan yanayi ne saboda a fito da gaskiya na tuna ko ta taro da izala ta yi gangani izala ta yi a cikin jawabin shi ina tuna lokacin da yake jawabin kamar ina kallon shi yake cewa zan ba da gudunmuwa mai tsoka ya ce amma ba zan faɗa abin da zan ba da ba ana saboda masu tsegumi ya ce sai a je ana cewa sarki ya ba da kaza sarki ya ba da kaza kuma mun san wanda yake ishara zuwa gare shi na na izala ne wannan taron izala ne taron izala ne izala ne don su mala bakar ikar shekar ukudin ma hannunsa a lokacin yana ishara ne lokacin da aka yi wani taro yan izalin jos sun yi taro sarki ya shawarci mala abakar ikara da yake duk an ɗauka ana ma'alla ne cewa ina son in je taron izala sun gaice ni a jos za su yi taro ina son in je in ba da gudunmuwa ne shawaranka mala bakar ita ya ce Allah ya taimaki sarki ka je wannan taro kuma a ba su gudunmuwa mai tsoka sarki ya tafi wannan taron ya ba su miliyan biyu to shi ne ina gaya maka a gidan rediyo a ina ne aka yi abin na dama sarki yana shi dan izala ne aka yi kar aka yi dai ta korafi har na tuna maganar da shi wannan malami ne a gidan rediyo yana tuhuman sarki sarki dan izala ne to ala ayi hal dai abubuwan suna da yawa sarki yana da alkhairai da yawa akwai alkhairin shi muttafaqun alayhi da masoyin shi da makiyin shi duk an yi ittifaqi mutum ne mai hakuri ko maki ya tabbatar da wannan to ni ta addu'a Allah ya ba mu wanda ya fi sarki kyawawan dabi'u da taimakon addini amma in muka wadatu da wayan mu ko dabarar mu kana jin ai in wane ne ya hawa ne shine sarki mu ne an fada to kila a gidan yaro za ka sayi Allah ka shiga kudin to wannan dai duka ta'aziyya ce gare mu gabaki daya da rasuwan mai martaba da kuma rasuwan innan da tawana mu guda biyu da anan yankin Allah ya gafarta musu ai mu da mun gama abin nan yawa assalamu alaikum